بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أيو أشرين دا da takwas ga watan zulhijja shekara ta 1447 wanda ya daidai da wanda ya daidai sha hudu ga watan jun 2026 miladiya wannan majalisi na majalisin safe na zaure da muke kasaba muna karatu cikin littattafai yau litini za mu karatu cikin a yau lahadi za mu karatu a cikin irshadu salik al-askari muna cikin yanzu cikin babi na tartibul fawaid mana ya gama mana magana akan inda yake makaruhi na malikiya a yi sallah na a yi sallah na wato a yi sallah a wajen musamman dai wasu daga cikin sallan nafila sallar farilla ake magana kamar misali wajen ka'aba ya yi magana alhijir wal kaba alhijir shi ne wannan ɗan ɗan haraba da za ku ga an yi wani gini an ɗan zagaye shi a jikin ka'aba an gane shi ko a wani lokaci ba a cika samun mutane ba ana kashin hijir ismail ko kuma alhabib asali akwai bangande da suke faɗa akan shi mai sa kishin hijir ismail dai wannan ba shi ne abin da yake da muhimmanci ba abin da yake da muhimmanci lokacin da ka'aba ta sami ta ɗan ruguje to su ƙurayshawa da suka zo suna son su su sake tarmimin ka'aba din sake gina ka'aba din sai san to sai suka ce a je a nemo kuɗi na halal kawai duk wanda ya san kuɗin shi yake halal yake haram ne kai kawo wanda za a yi aikin Allah ne saboda haka suka je suka haɗa gama haɗa kuɗin su na halal da cikin kudin halal din sai ya zama akwai abin da suke bukata su kashe kudin da suke bukata su shigar da wannan wajen hijir din ba zai yiwu ba kudin bai kai ba kudin ya gaza to sai ya kasance suka bar wannan wajen amma suka yi mashi alama to hallo zuwa lokacin mazala haka abin ya ci gaba da ya ci gaba da wakana to a wajen malamai wannan wuri hukunci hukuncin ka'aba ne wuri da hukuncin ka'aba ne yana daga cikin ka'aba akwai wani masu eh in kai sallah a cikin sa kaman kai sallah ne a cikin ka'aba to shi yayi waje imam malik yana fadan cewa yana fadan cewa wato ai manzo Allah shi nafila ya aure nafila yayi sadaka bai kamata a ce za a yi fara lillah fara lawar wannan shine kusa ra'ayin da yawa cikin malamai hadisai da suke cewa manzo Allah ya shi cikin ka'aba yayi nafila wannan suna da yawa shi kuma a keɓance hadisi da ya zo akan wannan hijir ismail ɗin shi al-haɗin shi ne hadisi da zo a cikin sunan tirmidhi da sunan na ibn na abu dauda cewa wato aisha aisha ta ta wannan tana ta wato muradin ta shiga cikin ka'aba ita ma ta yi sallah sai manzo Allah sai zo ya kama hannunta sai zo ya aje ta a wajen shi ɗakin a wajen shi wato alhijir a wajen alhijir sai ya ce salli fil hijri idza aradta dukhul albayti fa inna ma huwa qit'atun min albayti ki salla a cikin wannan alhijir din wannan wannan dan katanga shi don saboda shi yana daga cikin bangare ne na na wato dakin Ka'aba fa inna qaumaka iktasaru hina banaw alka'aba fa akhrajuhu min albayti sun gaza ne ba su iya ginawa ba ƙureshawa ba su iya gina wurin ba saboda haka suka fitar da shi daga daga ɗakin Ka'aba amma sai suka mishi wani ɗan iyaka shine al-Hijr suka ga mishi iyaka al-Hijr wannan isnadin hadisin isnadi ne Hassan su Imam Abu da Imam Tirmidhi suna rubuto shi ta hanyar Alqaba daga mamansa Marjana Marjana mamansa a wasu daga cikin malamai Ibn Hajar na cewa majhuliya ce amma dai magana mafi inganci hadisin sa hadisin ne wanda ke kyakkyawa saboda babbar tabi'a ce tabi'iya ce tana ruwa ne daga manyan sahabbai irin su Aisha kuma Bukairul Ashaj da ɗanta Alƙama sun yi ruwa daga wajenta da haka saniya ce sannan kuma Ibn Hibban da Al-Ijli sun wasaka ta ga kuma Imam Malik shi kansa ya fitar mata da hadisi a cikin motsansa kuma ya sarraha sunanta waɗannan abubuwa in ka tattara su zai sa ka ga hadisin hadisi ne kyakkyawa to wannan shine shine shi abinda shi abinda wato a aka samu a wannan babu saboda aka so a hanaf suke cewa ba bambanci tsakanin kai sallan farilla da nafila a ciki a hanaf suna cewa aka mutum na iya zuwa ya ma da shi maza Allah ya ce ma Aisha ta ji ta yi sallah din alhijr inda alka'aba din da masu imam malik suna suna faɗan cewa a makarushi ne a yi sallan sallan wato farilla wataƙila su za su yi hujja da hadisi na da ke nuna cewa da akwai hadisi hadisin da ke nuna watakila alkaraha karhancin sallah sallan sallan farilla a ɗakin ka'aba shi ma cikin sunan hadisi ne na Isma'il ibn Abdul Malik ibn Abi Sufaira inda ke rauta daga Abdul Ubaidillah ibn Abi Mulaika cewa mazalla ya ce na shiga ka'aba na yi sallah idan ba dan inda zan iya dawo da baya ta dawo gaba to da ban je na shiga Ka'aba na yi sallah ba saboda samun matsa ma al'umma ta wannan hadisi akwai dan rauni tare da shi saboda wannan shi Isma'il ibn Abdul ibn Abi Sufaira sai dai ya hamilu tahsin saboda shi ba wai laysa bil qawi shi bai da karfi amma dai ba mutum ne wanda ke watsi baki da ba to idan wannan hadisin ya zama ya tabbata wataƙila zai mana bayanin karaha din karaha din wajibul karaha shine wanda matsala ya faɗa a wannan hadisi saboda kare matsanta ba al'ummarsa to kaga sai magana da Abu Hanifa ta dawo kenan tunda yanzu ba wannan ko kuma in yayin da kake ganin zaka matsa mutane yayin da ake tajammu na na aikin haji shakka baka ce mutane su rika yin sallah a wajen za su tuni da zai sautu shi yasa wata kila yanzu ga in za in za ibada wajen za ga wata kila mako ta saude suke katage wajen ba dole sai ai sallah wajen ba dan yanzu wani sai ce shi dole sai ya shiga wurin ya sallah in ba ka ta faɗa ko a da mutane suna mutuwa so mutkara akwai mashakka magana shi abin da yake ishara a wannan hadisin ya tabbata in akwai mashakka to magana sai imam malik zata zo cewa ba dole bane sai an yi wannan dan shi malik abu magana sai yana magana cewa idan aka yi sallan farilla ko raka ta tsawa ko wutiri ko wani abu wannan duka yana ganin shi ba za a yi ba za a yi a wajen alhijir ko a wajen a wajen wannan ba a wajen a cikin ka'aba ba cikin ka'aba cikin ka'aba balle ko saman ka'aba ba amma in na fila zan yana iya yi tunda zalla na fila yi wannan shi da ra'ayin jumhurin malamai amma ana suna ganin za a iya yi to amma da abin da duk inda ya halta a yi nafila ya halta a yi farilla inda ya halta a yi nafila ya halta a yi farilla kawai dai mu ɗauki abin a matsayin cewa saboda mashakka waje ne wanda yake da akwai tarin al'umma in ka ce za ka za ka rika yin irin wannan aiki ko kuma za ka da shi zama sunna to zana shi ba haka yi ba bai dimanci abin ba bal ma ya ɗan yi nadaman kai zama ya ɗaya gudun kai zama aikinsa da ya yi na sallah a wajen ya zama ya tsawara wa mutane kuma da kuma gashi ya gani aisha aisha ga ta matsa ba ta ce ta masu kai sallah a wurin to kun ga a ku shakkawa ba aisha ta yi to wanda ma bai kai aisha ba zai nemi ya haka da to wannan shi yasa su su imam malik suka yi magana cewa a makaruhi ne mutum ya ce zai yi sallah zai yi sallah a a wato a cikin alhijar din da ko cikin alka'aba wa ala zahriha ashaddu karaha yace kuma mutum ce zai salla a saman ka'aba din to wani yana karaha sa ya tsanani wa qila bi ibahati bi ibahati an-nas fiha dun al-farida wasu akwai riwaya da take aka zo daga sa samu daga Malik da yake cewa halal ne a yi sallan nafila amma banda farilla wanda wannan ita ce riwayar da nake faɗa maka a cikin mudawwana Malik ya faɗa Malik ya faɗi wannan riwayar da kuma wannan a fili take tunda manzo Allah lalle yayi sallar lafiya a ciki a ce har ma lafiya bai halta ji a yi auren batu wannan kuma akwai matsa makai inda ruwayoyi sun nuna cewa manzo Allah yayi adam wa yashrabu baharku mawdi'a to yanzu ya gama kan maganar shi wadannan manganu na inda ake sallah zai magana akan tsarki na waje da kuma tsarki tsarki na wajen sallah din wa yashrabu baharku mawdi'a ka tsaubi sharadi ne a wato a tsarkake ya tsarkake wajen da zai yi sallah din wannan taharatul buqa wajibi ne a wajen malikiya amma ba yanda ya faɗa shi anan malai ya faɗa sharadi ba a wajen malikiya ba kowa da ke cewa wato sharadi ne sharadin da kamar sharadin tsarki ba kamar sharadin tsarki na wato alula da sauransu kaga in shi babu shi din gurgurto wannan babu sallah da ma su malamai malikiya ba sa cewa idan mutum idan aka sami wanda mutumi ya ya yi sallah da tufa wanda akwai najasa a, ko kuma ya sallah inda ke akwai najasa a wurin musamman najasa ba ta zama ainiya ba ba sa cewa kai tsaye sai kan tsaya mai sallah ba sa faɗa wannan magana ba sa faɗa akwai dai ta'atim wani lokaci ya yi da gangan a ce akwai akwai wannan akwai zaribi da sauransu amma ba sa cewa lalle sallar sa sai dai ya maimaita ta shi yasa shi al-sala a cikin risala shi nashi ya fi tabiru sa ya fi kyau shi ya kira abin da wajiba wajibi wannan ya sanya al'amari a kan kafin sharadi sharadi kamar kana cewa in babu shi babu sallah kenan wanda kuma da wannan ba mahalli na ittifaqi na malamai ba wa yashar zaharatu mawdu'i haka tawbi kamar kuma tufa salima shi ma duka ana buƙatar ya tsarkake su sharadi ba sharadi ba wannan duk na yasa da bata zama ainiya magana mafi inganci mace ba ta zama ainiya ba dan mutum ya je ya yi sallah da ita wannan ba za ka ce ba yi da sallah ba ainiya shine zama gashi ana ganin ta ta ayyanat ta zama ta ayyanu uru amma in zama ta ta ta kwalayo to wannan magana mafi inganci wanda ba shine shine magana ahnaf da magana wasu daga cikin ahlul zahir da wasu daga cikin hanabila gashi zai zabi magana a gaba insha Allah da isa taran najasata idan ya sutuce najasa din lima la yuharrikuha da abin da ba zai dinga motsi da najasan ba yana motsawa misali akwai abin da ka san ko da kasa kawai da najasa ta dinga motsawa tana tana fantsama a wajen to idan ya sa mata wani abu mai nauyin da za ta zai zai tsare ta ko ya rike najasa idan ba za ta iya fantsama ba sahhatu yanzu sallar ta yi saboda yanzu wani bangare ne ke najasa wani bangare bai najasa kaga shi ke sallar ta yi kamar lau ka fi tsarfi bisa kamar a ce najasan tana wani bangare ne na tabarma ko wani shimfiɗa wa wasan la'alal ukura shi kuma yi tana ɗayan bangaren to wannan shi ke na sallarsa ta yi wannan ba komi ba komi wannan sallarsa ta yi da cewa shamsu za ta kwashe ita rana ba ta tsarkake najasa wannan saɓani na malamai rana tana tsarkake najasa ko ba ta tsarkakewa abinda shafi'iya da da wannan da malikiya suka fi tafiya zuwa gare shi ne duk wannan duk bata wanda wasu daga cikin su ba hanabila wannan duk bata duk bata tsarkakewa amma ra'ayin ahnaf ne da wasu daga cikin hanabila suna cewa wannan tana tsarkakewa a shams ta ta tsarkakewa wanda kuma wannan magana sai ta ce mafi inganci saboda ita najasa ko ta yaya ta riga ta zama ta kwaranyu magana mafi inganci ta kwaranyu kenan yanda ko ta wani hali ta zama ta sa samu to kuma magana mafi inganci ko tana nan kenan hukuncin kuma a shamsun nan shine kuma shi ma dai hukuncin wanda ya mafi karfi shine hukuncin kasa magana cin hadisi cewa yi kamar yadda faratin qur'ani mun saukar da ruwa mun saukar da ruwa qahuran ruwan sama haka yi magana shi kuma ya kira da irin wannan lafazin ya kira kasa da kuma qahur shi ba wato yana cikin al-ard mazira wa qahura saboda haka abun su ɗaya ne yadda ƙasa take tsarkake wuri haka wato ruwa ke tsarkake wuri wato ma'ana da za ka samu najasa a wurin nan sai ka ɗauko ƙasa ƙasa ka kwashe ka ɗauko ƙasa ƙasa ka kwashe har yanzu ka sa ƙasan da ya tsarkake wajen babu alamar shi wanda ya tsarkake wurin ya zama tsarkake a wajen ahnaf da wajen wasu daga cikin hanabila da wajen su ibn halul zahiri wanda kuma magana sauƙi ce magana mafi inganci wannan shi ne ikhtiyarin shekul sa'ib taymiya a sabanin malikiya da suke cewa a sai an sa ruwa dole wannan cewa sai an sa ruwa dole wannan taklifin ma rai tsaku ne kuma wannan ba cikin abin da yake shari'a ta zo ta tabbatar da shi gaskiya da rana da ƙasa da wato iska iska ta daidaita da najasa idan ba ta daidaita shi wannan duk ya zama babu najasa ne daga lokacin haka da kuma da kamar wuta ko kamar ayar haka misali kushin da ake yi da yara ake yin fitsari da sauransu yanzu lokacin ruwa misali an kace kullum za su fita da shi kullum gidan ɗakin ka zai da matsami amma suka ɗauko fure shi na suka dinga fifisawa ni ya zama ya tafi da zarnin aka ba a ji zarnin baki ɗaya to shi ke ba fara ba fara jasa ko suka ɗauko aya suka dinga ƙona shi ya ƙone ƙurmus babu shi babu alamarsa wannan fi inganci dina jasan ta kawo ji su ibn taymiya wannan ba dole ba ne wannan ba dole bane sai an sai an yi amfani da ruwa eh zuwa gani ai kana da alamar sa kenan ai ta ruwa shine abin da ake magana shine babu shi babu alamar sa amma an ji yana ya shera habamun sa na tashi ai da sauran sa kenan wannan shine abin da magana amma akwai najasa in ta jima a wuri za ka ga ita ma ta kwana ta kanta akwai dalilai da dama daga cikin hadisan manzo Allah da za su ba da goyon bayan waɗannan abubuwa kuma wannan shine abin da galibi inda ruwan ne kadai sai a kawata ce an samu wani shari'a kanana amma ba samu sai dai aka siyi ma an sa sai dai aka siyi irin su biyu ba najasa ce a ciki amma ruwa ya dinga kokawa da najasa sai da ya kware ya kware da najasa kaga ta kware yi babu ita tana nan ruwa ya riga zama mai najasa an fahimta shi ma waje ya kwaranyu babu shi waje ne da ake maka da fili ka saya ana maka kashi a wurin to amma daga baya sai ka killace wurin bayan wani lokaci ka zo ka ga duk wannan kasa ta haza ta yi hauhawa ta kasa tana hauhawa ai ta mai ta mai shi kasa shi kuma ita kuma ta ta ta kuma zama a sama da ba kasa ka take kasa da ruwa ɗabi'a su daya ta wannan babu ba ta bar karanta in karanta na wajen za su za su ta hauhawa su ta hauhawa su rinjaye wannan najasan shi sai ya kasa ita najasa sai ta yi kasa su kuma sama sama to idan ba ka fensin waje filin ka da san kashi suke maka amma daga baya kasa ta dinga hawa tana mai da shi kasa ta dinga hawa tana mai da shi kasa har ta zama ta daidaita shi baki da iska ma ya taimaka mata da kadarana a daidaita wannan abin to shikenan kuma ba sai an zo an ce za a warwar wanke da sauransu ba wuri ya dawo a matsayin najasan sa wannan shi abin da ibnu hazm zahiri ke faɗa cewa da zarar an samu najasa an zanta ainiya to akwai najasa da zarar ta riga ta shuɗe to ba shi ta shuɗe wannan kuma maganar ta fi inganci kwarai da gaske wa yu'fa an yasiri an yasiri amma ana yin afuwa daga najasa wacce take kankanuwar najasa ba a dal aka matsayi mutukar ba da waɗannan guda biyu ba kashi da fitsari wannan su ne ba su a wajen malikiya ba a yin ba a yin wato afuwa ko da kaɗan ne amma kamar jinin haila jinin biki da ru'a ru'a shine wato na haɓu jinin haɓu kasan a wajen jumhurin malamai ko jamahiru ahlul ilm bambanci tsakanin jimhur da jama'ir jama'ir jimhur shi da aktar ana yi samun su su kafir amma ba aktar ba suna da ra'ayin akasin jimhur amma kace jama'ir shine wato al-aghlabiyat sahiqa wani ga kusan masu yawa ne sosai sun kusan wanda aka saka zama sun saba to yan kalilan ne to wanda suka saba a cikin malamai cewa jini ba da jisa bane yan kalilan ne kwarai da gaske amma dai akwai maganar sabanin ba wai ijma'i ne kamar da wasu malamai sun ce ijma'i ne amma dai ba ijma'i bane gaskiya to jini suna cewa jini dan kadan kamar jinin ciwo ko jinin na wato arwa'a da yake zuba a cikin wannan ɗinka ko da ka tara ka gashi kana ganin shi ya tsaya maka a jinin haɓo ko kuma jinin haila to idan kaɗan ne ba zan ce wannan an yi abuwa kan kaɗan ɗinsa wa huwa wa huwa qadaru dirhami shine kwato ki wato kwatan kwacin dirhami dirhami shine na dirhamul baghl din nan ai kun san jaki in kun duba jaki za ku ga can wajen hatsansa can wajen saman sa akwai wani wani abu da ya safa kamar kwandala kamar dai kwandalan mu nan yanzu dai babu kwandala ne shi ta ba nake tsake muku wannan za ku ga shi yayi wani sai kin haka yawa yawa kamar irin wannan haka kamar shi dai wannan abin makarantawa to haka za a gan shi a jikin a jikin shi shi wannan shi jaki ko kuma jikin alfadari da sauransu to wannan shi ne suke kira wato shi kadar dirham dan dirhami shi ma kamar kwandalan dirhami shi ma bai wuce wannan din ba kamar kwandalan da muke yi na su Harvard Makoli da su wane ne ma na silibiyar wane su na shi ba Harvard Makoli ne na silibiyar ko abubuwa eh a wanda eh shi na cire biyar wane ne a wani cire biyar da na kwandala kwandala shi wane ne ma abin da sai addu'a ko kuma a doka kuma ba a yanzu ba daina ba daina amfani da kwandala ba amma ga mu ne yanzu kan mun riga mun yayi shi a shiga zama aka yi in aka jira jarabawa zan mun shiga uku so yayi maganan kashi da fitsari al'afa tawa wale ne sai biyar Allah a ta naira biyar shi ne tawa wale ba sile biyar nake magana ba sile biyar wannan karamin yar fushika ita kan kwadala shi ce habar ba habar ba koli ko so ya yi magana kan wannan shi ma musamman mai goyo mai goyo wani lokaci da dan yibo ba sa da rasa dan dan abin famfasa dan tabata da sauransu shi ma wanda ya fata zama afuwan anhu ya fata zama afuwan anhu ba zai ba kamata a ce saboda kawai al'afu ba sani bane a ce kawai shike sai shi sanar sallar ta da amma magana sanar sallar da ma fa anan fa su malikiya ba suna magana wai da zaran kai sallar da najasa wai ka isa kashin sallah ba ba sa wannan magana akwai magana mai kyau wajen tafsilin wannan da wannan yayi almazari ana cewa almazari na cewa almazari in kun je kun duba cikin tashahudi sharhi ne mai atalqin yayi magana akan maganar malikiya akan wajabcin tsarki na jiki tsarki na mahalli ko tsarki na tufa inda zaka ibada to amma rikiya me yasa ba sa wajabta kuma sun ce wajibi ne amma ba sa wajabta kai tsaye sai a tana sai an mai mata sallah to ya faɗi yayi magana bi tsaukan wannan sai ku duba wa huwa qadar dirhami shine ko dan kucin dirhami wa fadulahu ko abin da yake kasa da dirhami kamar kwallana dai wa yaquru al mahallu najisu waje wanda yake bigire wanda yake mai najasa yana zama ya tsarkaka bintisal qusalati ghayr mutaghayyira idan shi abin da ka fara mishi abin wankewa ruwan da kake wanke da jasan da shi ya rabu da shi na jasan da kasa sai ya kwarara ya bar inda da jasan take da kuma ya zo wucewa sai ka gan shi ya kasa yake bai canja ba yana nan abin ruwansa to yanzu shi kenan ya zama ya zama wato wannan ya wannan ya tsaka amma ga ba ne nan wajen bai tsaka ba kun fahimci maganar da yake yi wannan fa ba wai ittifaqi aka yi ba kun fahimci wannan maganar da yake yanzu an fahimta ya yake cewa waje ne akwai najasa yanzu an za ka sa ruwa ka wanke ko in ka sa wata ila lokacin kai za ga ruwan ya dan canja ka ƙara sawa za ga ya canja to shi abin da yake magana shi wajen mai najasa nan gurin kenan da aka yi da aka yi wannan najasa da aka amma najasa ko kashi misali in dai ruwan da zarar wuri ya wuce kaga alamar shi to wurin ba bai haka ba har sai in kaga ruwan ya wuce garai garansa kai da mutane gira أي غير متغير غير متغير اللون والطعم والريح wannan shine su shi magana da da yake a nan ya ga ga ya kawo wani magana na da wannan na ibnu arafa bari in gani to shi wannan dai akwai akwai magana na malikiya na malamai akan wannan akwai masu cewa da zaran da zaran wato an riga an wanke daga baya kuma sai aka bar mu iska iska ta yi aikinta to wannan babu laifi akalla an rage kuma wajen ya dawo zai ci gaba zama da wajen saboda waje wanda ya sa ya kasu su a wurin ya kace wai ruwa wai sai ya tafi ya bar shi gare gare wannan wani abu ne wanda yake akwai akwai wahala sai dai shi ruwan shi ruwan yanzu idan ruwan lokacin da ya ta kan najasa da aka gan shi sai aka gan shi gare garensa to wannan shi ba shi da matsala shi ruwa ne wanda in ta kama za a yi bada da shi amma ruwan da yake shi kuma mutagayyir shi ma wata akwai akwai sabani na malamai hanabila suna cewa da zarar yayi mulaqatin najasa ko yaya ne to shi ma suna cewa wannan ya ruwa mai najasa amma abin da su almalikiya suke faɗa cewa inda zai zo ya wuce ta kan ruwa ta kan najasa sai kuma ka samu alamun tazayyun to dai yana yana da tsarkin sa yana da tsarkin sa kun fahimci yanzu muna magana kan ruwan ne ba magana mahallin ba shi mahalli wannan magana mafi inganci in aka wanke daga baya kuma ya kwarayyu shi kenan shi ma dai magana mu ta dawo cewa najasa in dai ta riga ta kwarayyu ta kowace hali ne to wannan najasa ta riga ta ta wannan ta sami tsarkaka kamar da wannan kuma dama shi ne ra'ayin shafi'iyya shafi'iyya suna cewa inda abinda ake bukata kawai shine wani ya tsarkaka abinda ake bukata shine tuhurul mahal amma shi ruwa shi ruwa yanzu shi za a zo sai a tsaya duba a gani in ya ga tagayyar shi kenan maganar malikiya ya dawo in lamar tagayyar kuma kuma shi kenan za a iya amfani da shi su ana bila ko suna cewa a mulaqati mutlaqul mulaqa wannan ya mai da shi ya zama mana jasa shi wannan ruwa da na gani sai mu dakata a nan fito wuce ga to sai mu dakata nan insha Allah sai wanne ne za mu tashi wata rana zan zo duk wanda su ɓace min yau kaga wani guda biyu ma na zo da shi طلاق السعود بمقتضي الرقي والسعود لا الشنقيطي جايو يا من عنده كدن أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أقلي والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما أحمد قد وابب يتي ما أحمد wannan baruwa ta waka da ce ba ahmadu ba قد واظب عليه والظهور فيه وجبا وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد والنفي ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب قف واستمع مسائلا قد حكموا لأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي to waɗannan da na ƙarshen suna da buƙatar bayani amma dai bari mu bari mu ko fasara wa yayi magana akan cewa a mazala ya dimanta au dama fi'luhu bi wasfin nafli wato a ya zama ya dimanta akan shi wannan wannan ibada din amma a matsayin shi a matsayin wannan nafila ne ba matsayin farilla ba to shi wannan ya zama raziba kenan yana da magana akan raziba da sai ce wannan fila ita kuma na sallar nafila akhli min tilkal quyud ka cire wannan qaidin da na faɗa maka a baya wani qaidi ya faɗa maka na qaidi na raziba na farko shine at-targhib manzala ya kware ta ce ku rika yin sallan walha an fahimta sannan kuma aka samu al-muwazaba manzala kuma ya tsaya yana yin yana yawan yi amma kuma a halin kasancewa yin da yake yi ba dan wajibi ne a kansa ba ba dan wajibi ne ga al'umma ba an gane to idan ya zama duk wata nafila wacce take akwai babu at-targhib babu kuma al-muwazaba to yanzu wannan ka kira shi nafila mutlaqun nawafil kawai wannan musamman a wajen malik haka abin yace da aka ga aka ko anan ma da yake cewa kar ai sallan farilla a cikin Ka'aba ko a wajen wani alhijir din kar ai sallan farilla ka ai sallan wutiri ka ai sallan raka'atul tawafi kaga wutiri a wajen ta ai sunna ce mu akada amma ce babu laifi ana iya nafila nafila kaga yana magana wacce take bata kai wannan girin karfi ba bata kai da wato ila babu at-targhib in kuma babu al-muwazaba din wal nafila min tilka al-quyud akali wal amri yace kuma wato aka babu umarni kuma wannan yana da alaka da wancan nafila ba ai umarni ba ba shi da at-targhib din dai bal a'lama bi thawabi kawai jama zalla ya faɗi ladan abu a'lama fihi bisawabi fihi mazala ya faɗi ladan wannan abu ba tare da ya ce ayi ko ka ayi ba in ya faɗi ladan aka ba ya ce ayi ne to wannan suka ce wannan sunan shi nafila shi ne a'lam bisawabi fihi nabi ne shi da ubangi wato annabi mai fuskantar da bayi mai shirye da su zuwa ga hanya majalici wasu sawabi ko mai shirya zuwa gari dai ya ce kaza akwai lada in an yi to wannan sunan shi nafila kuma sunan wannan nafila mutukar bai mutukar wato bai ce amma ku rika yi ba a to babu targhib bi khusus fi'lihi kawai dai an faɗi cewa aiko da kayi da ka samu aljanna aiko yin yin kaza to ta fi biyar da ke cikin ta misali ko kuma yin kaza duk wanda yayi duk wanda yayi kaza Allah zai gina mishi duk wanda ya gina masallaci Allah zai gina mishi wato shi ma ya gina ma ubangiji daki Allah zai gina mishi daki a aljanna kaga yanzu wannan a ba umarni ya faɗa kai tsaye ba to idan babu wani wasu hanyoyi da aka samu umarnin kai tsaye to wannan sai a kira shi abdullahi nafila kawai a wajen a wajen malamai an fahimta eh annaflu mutlaqun nawafil cewa wannan wasu abubuwa da kake neman lada ana dai san ayi amma inda in zai zama yana saman nafila ya zama riba ya samu an sama al'amru sai ko an sama kuma ko an sama al-muwazaba an fahimta ko shi ne kisa auda ma fi'ilu ko kuma matsala ya dimanta akan da aikinsa razaba shi ne shi ne tarzib dawa fi'ilu shi ne dawa ma arwa ma fi'ilu shi ne wani at-tarzib wannan wannan wal muwazaba wal amri kuma wannan yana ta'kidin targhibin ne ya bada umarni ce je ku yi wa sunnati ita kuma sunna ma ahmadu qad wazaba shine wanda annabi ahmadu ya lazimta yana yi ma wazaba alaihi ai wannan alif alif idlaki ce ai ma wazaba alaihi wanda ya dimanta yana aikata ta ce sunna wadda fihi ko kuma ba da ya zo wa banda ba ya dimanta sai dai ya bayyana abin da mutane yana yi kamar ne kamar salatul tahajjud sannan salatul tahajjud da wasu ke cewa wai bid'a ce to dan kaga yana yi dama cikin gida ai ya dimanta kuma yana yin sallolin daren sa to kuma sai kawai aka samu wata ma ya zo ya gaban mutane to yana ya zama sunna tashi ya zama sunna mu'akkadansa sallallahu alaihi wasallam eh masu cewa al'adun bid'a ne. Kamar ba sa karanta Qur'ani da Allah yana cewa a wannan ayin Qur'ani Qur'ani ba yazo ne ba an bane ya alamu annaka takunu to ai su ba cewa suka yi qiyamul layl ba cewa suka yi tahajjud tahajjud to wani ake ai sallah a taro mata da ba za su haɗu suke magana wannan sai da kamar su hukunci da hukuncin sunna cewa gashi mazalla ya yi to su dama wanda ba su wannan maganar ba suna wata dame su ba jahilai da harkar sunna ba su san kawai ba harkar kawai fada su suke yi wa sunnatu ma ahmadu qad wadaba alaihi wanda mazala ya dimanta akai wa buhuru ko kuma ya bayyana fihi wajaba ai wan hukuncin cewa sunna ne wajab ya tabbata wannan wajab ba ana maganar wajabci ba ai wajab ya tabbata kamar inda inda Allah ta'ala ke cewa fa idza wajaba junubuha wajaba da tosi wannan lalle ya tabbata hukunta ta ta riga ta faɗi wa ba'dhum samman ladhi qad ukida min hadi wajibi yace to wasu daga cikin malamai a musamman a malikiya wa ba'dhum samma ya ya ya yi ma irin wannan sunnan sura alladhi qad ukida sunna wata take an karfafa ta an ce lalle suna ce muakkada min hadi wajibi ya ta wajibi wannan kamar ba kamar mai risala risala da inda kaji sauran malamai suke sunna ba kana shi wajibi ke sunna tun wajiba ke fahimta sai ka ka fahimci wannan fa khudh ma quyida shi ka dauki wannan kaidi da malamai suka yi cewa in ka ji wani malami ya ce sunna ya ce sunna ba aka da sunnatin wajiba to wannan akwai shi a cikin ilimi galibin malamin maliki abinda suke cewa sunna wa akada ko sunnatin wajiba ba wai yana sama da ragiba sosai ba wai kawai idan mutum bai yi ba ko da gangan da za a ce wai ba shi da wani alhaji kama ki da akan samu sunna muakkada in ka bar in ka in ka dimanta wajen barin sa idan maka da alhaji kamar shi wannan wato wannan mutum ya zama jikinsa akwai najasa ba jikinsa ba akwai tufarsa ko mahallinsa wajen da yawa daga cikin malaman maliki sunna ce wajiba wajibi ne amma kuma ba ba shar'i ne sallah ba galibi kamar da shi wannan mai askari ya kawo a wajen wasu daga cikin malamai ba shar'i ne sallah ba akwai sabani kan wannan amma dai magana cewa ba shar'i ne wannan magana ce mai rauni haka zalika masala ta barin gemu za ka gani imam malik yana cewa a bar gemu amma malikiya sai sunna ce muakkada amma sai ce in an cire gemu kuma a je a dake mutum haka ba zai zama to za ga su akwai lokacin da suke jeranta alhaki ga wanda ya bar sunna muakkada ko sai ya zunubi ya ka ku kiyaye wannan fa kuma ku yi da ka ɗauki abin da aka yi maka kaidin sa aka aka maka bayanin sa fillah fillah sa to wannan za mu iya faɗa sai bari mu karanta shi in muka zo za mu sai mu dan yi bayani ko ya dai a wurin wan naflu laysa bi shuru'i yajib wan naflu shi ita nafila laysa yajibu bi shuru'i ba zama wajibi ga wanda ya fara nafila din bishiru idan kawai ya fara misali sallan walha sallan walha nafila ce to yanzu in na shiga na ce Allahu akbar na fara sallan walha ta zama wajibi sai na cika to shine cewa wan naflu laysa yajibu bishuru'i ba ya zama wajibi dan kawai ka fara wajen Abu Hanifa yana ta fara wajen na ce la tuqdu a'malakum kanku la ta aikin ku dole sai ka cika amma wajen malamai jumhurin malai suna cewa ba dole bane sai an cika mutum na iya zuwa dalili kawai sai ya ga sai ya ga yanzu bari ya bari ya katse ka fara katun qur'ani ka ce izu biyar zaka yi sai ga kai kawai bari ka dan yi sumbulin ka tashi wannan shikenan babu ba sai ka cika ba ba nafila dan ka fara ba sai ka cika ba sai dai akwai istikna'i shine zai gaya maka fi ghairi ma da zama muqarrimi ko banda amma banda abinda shi mai maka wannan waƙen muqarrimu mai kusanto maka da wannan ilimi din shine waƙen kenan muqarrim shine nazim din na zama banda abinda zai gaya maka yanzu a waƙen a waƙe yanzu banda abinda zai gaya maka kai ka tsaya wa sab'i masaila ka saurari wasu daga cikin matsaloli kad haka musu malaman suka yi hukunci bi annaha cewa da liftida'i talzamu in an fara sai an cika su salatuna kamar sallah akwai sabani za mu zo mu tattauna wa sawmuna da azumi kafar azumi ka da dama ka yanke ko ba ka yanke ba akwai magana wa hajjina da haji wa umra da umra wannan musamman haji da umra ba da suka ce in ka fara ko nafila ce sai ka cika lana kaza wa umratul lana kaza itikafuna haka zalika kuma itikafi tawafuna da tawafi ma timamul muqtadi fa yalzamu al-qada'u bi qada'i 'amili wannan duka wato wajibi ne mutum ya wato ya cika su inda ya riga yanke su da ganga bi qada'i 'amili wato ya yanke su da ganga wannan muka zo insha Allah sai mu ƙara bayani akan wannan sai mu tashi wannan naflu din muka sai mu ƙara bayani akan su masha Allah sifatu salatin nabi ko كلام تش صفة صلاة النبي نشف الألباني نعم wace mun gama wancan inda ya mana ya mana bayani a can ko sababu ta'alifil kitab dalil da yasa muna wannan fawzul littafi wannan ma kuntu lam aqif ala kitabin jami'in fi hadha al-mawdu a ta'ilin da naga da ni dai ban taba tsayawa akan wani littafi da ta taro komai na sallah ba fa qad ra'aytu min al-wajibi alayhi sai naga wajibi ne ni a kaina an aba al-ikhwan al-muslimin wallafa ma dan uwana musulmai mimman hammuhum da wanda yake damuwarsu ita ce al-iqtida'u fi ibadatihim su koya ibadan su bi hadi nabihim da shari'a annabin su in wallafa musu kitaban wani littafi mustaw'iban ma amkana ina ne gangame duk abin da ya yiwu in gangame maka shi li jami'i ma ta'alakum sifatu salatin nabiy dukkan abin da ke alaka da sifan sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min at-takbir tun daga kabbara ila taslimi har zuwa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi haythu yusahhilu ala man waqafa alaihi ta yanda zai sauƙaƙa ga wanda ya tsaya akan wanda littafi ya karanta minal muhibbin lin nabi hubban sadiqan daga cikin wanda suke son manzo Allah so na gaskiya alqiyam bi tahqiqi amri su tsayu da tabbatar da umarnin da manzo Allah ya musu fil hadith al mutaqaddim a hadisin da ya gabata a lokacin da yake ce musallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar da ga ila yin sallah to lalle ga duk wanda littafi nawa nufi na shine ya zama duk wanda ya karanta wannan littafi to kamar yana yin sallah ne hakika kamar yadda Allah ya ce masa ya sallah wani hada saboda haka ne ba fa inni shammatu an sa'id al-jiddi na riga wato na zaje gwanduwata wannan larabci ne tashmir shine wato kalma kai damara sa'id al-jiddi kamar hannu na kamar daga sai kake yi kamar dai Hausa ce ka zaje gwanduwanka wa tabba'atu al-ahadith al-muta'alliqati bima ilayhi qasadtu na kuma bibici hadisai da suke da da suke da alaka da nufi da abin da na fata min muktalafi kutubin hadisi min muktalafi muktalafi kutubin hadisi daga littattafan hadisi mabambanta fakana min zalika hadar kitabu da zai bayyana ne daga cikin natijan shine na rubuta maka wannan littafi wanda ke gaba ka kai mai karatu wa qad sharatu ala nafsi la yi makana sharadi alla urida fihi min al-ahadith an-nabawiyya illa ma thabata sanadu bazan kawo maka ba a cikin hadisan manzon Allah sai hadisin da ya tabbata isnadin sai ya tabbata hasba ma taqtadihi qawaid al-hadith sharif wa usuluhu gwargwadon yanda qaidodin hadisi madaukaki da kuma usul din ilimin hadisi ya hukuntar wa darabtu safhan la kuma wato yi watsi an kulli ma tafarda bihi majhulun aw da'if a daga dukkan wani dukkan wani hadisi wanda wani mai wani majahuli wani koyayye wani rawi koyayye ko sakayayye ko kuma mai rauni yake ya zama ya kaɗe da hadisin sawa'un kana fil hayati sawa'un wannan hadisin ya zo ne a wajen yanayin sumfurin sallah siffar sallah din awul azkari ko zikiran sallah awul fada'il ko wasu da fitin fada'il wato musahabai na sallah din wa ghairiha la'annani saboda ni أعتقد أعتقد إلى قدر سوى أرينا أن فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه أتكين حديثي لسك تبتا أكوي وداتوا gabanin hadisai ba'ifai za ka ba sai an dogara da hadisi ba'ifi ba hadisi ingantacce ya wadace mu la'annahu la yafidu bila khilafin saboda hadisi mai rauni baya ta idantarwa ba tare da wani sabani wajen malamai ba illa ban sai wato kawai kokwanto a sai zato wabban da marzu shi kuma wato kokwanto wanda yake ko kuma ce zato wanda yake a rinjayen zato wanda yake ba shi da wani hakika ba shi da karfi huwa kama qala wabban da marzu huwa kama qala ta'ala la tu ya yubni min al-haqqi shay'a a shine shi zato wanda yake ba shi da karfi rinjayayye wanda ya zama ba shi da wani hakika ne ba shi da karfi hakikaninsa shine kamar da Allah ta'ala ya faɗa cewa baya wadatar da gaskiya komai da haka hadisi zaifi ba zai wadatar da gaskiya komai ba ba za mu amfani da shi ba wannan shine abin da shi shekwa albani yake faɗa wa qala sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa dhanna na haliku da zato fa inna dhanna atrabul hadith saboda zato zato ya to mafi shine mafi wato ƙaryar labari wannan ya magana adhannu rajih ko adhannu marjuh adhannu marjuh yake magana akwai adhannu rajih batu wanda yake da wato makama wanda akwai karfafi karfi a kansa to wani ana amfani da shi a shari'a amma afdal marzu shine wanda ba a san amfani da shi wanda ba shashi wadin ne kawai babu wani makama a kansa falam ta'abbadana Allah falam ta'abbadana Allah ta'ala bil amal bi ubangiji da bauta da musulmi aiki da zato wanda yake zato rijayya zato ba dan la hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala mazala ya hana mu ya hana mu aiki da wato zato wanda yake rijayayye faƙala ta ce ita kula hadisa an ne illa ma a alimtum ku guje yin ba da magana a kaina sai abin da kuke da yaƙininsa kuke da yaƙini na yaƙini ko kuke da rinjaya zato ko kuke da yaƙini tabbas fa idan ha arwa ta da'ifa bil ahra an yana hada amali bihi a cikin kuma dai lokaci ya rika ruwa mana da wani al'asul din abubuwa suna ɗan yawa ne ba nan ɗan dubawa a wannan wurare akwai inda bashir hasan ya yi wasu bayanai ittaqul hadith ani illa ma alimtum wato ku kiyayi yawan yin magana a kaina sai abin da kuka kuka kuka sani kuka san wato tabbacin sa gashi nan gashi ya gashi ya kawo dama wannan hadisi hadisin ne nake magana wannan hadisin akwai yace sahihun hadisi ne ingantacce imamu tirmidhi imamu ahmad ibn majah ya fitar da shi wa azahu muhammad sa'id al-halabi fi musalsalati al-bukhari wa wahima ya ce wai shi wannan malamin ya dangata wa bukhari sai ya yi kuskure sai malam ce sun mata bayyana ne annal hadithu da'ifun sai daga baya kuma ya bayyana mun hadisin mai rauni ne kun ga yana albani yake hadisi ne ya huda da shi al'amarinsa mai inganci ne sai daga baya kuma ya bayyana masa hadisi ne mai rauni wa kuntu wa kuntu tabi'tu al-munawi fi tafsir al-isnad ibn abi shaba fihi yace na bi imam al-munawi ne wajen inganta hadisin ثم تيسر للوقوف عليه sai daga baya kuma ya sauƙaƙa mun na tsaya kan isnadin na ba hadisin sosai na koma wajen tafi ibn abi shayba na ga hadisin sai za huwa bayyinu ba'd sai gashi wato raunsa a bayyane yake wa huwa nafsu isnadin tirmidhi wanda shine dai isnadin tirmidhi din wa ghairihi razi kitab sunan al-hadith ad-da'ifa yace ka koma littafin ad-da'ifa za ga bayan da nayi wa kad yaqum maqamahu amma dai makamin hadisin zai iya zama ya koma makaminsa kaulu fadinsa man haddatha anni bi hadithin wanda ya bada ya labarta hadisi a kaina da wani hadisi ya yura annahu kadhibun yura shine aka sanar da shi cewa hadisi na ƙarya shine yura yara kuma yana sani ya sani cewa hadisi na ƙarya wa huwa adil kadhibina shi ya daga cikin wato makarita din ko ya daga cikin makarita guda biyu al kadhibina ko al kadhibain rawahu muslim راجع مقدمة كتاب الحديث الضعيفة بل بما هكذا يغني عنه قوله إياكم وقفة الحديث عني لا عليكم إذا يوم بعد الأبار أكينا من قال علي فلا يقولن إلا حقا duk wanda zai ba da labari a kaina kada faɗa sai gaskiya a wasu ko gaskiya da man kana alayya ma lam aqul duk wanda ya faɗa abin da ban faɗa ba kalata ba wa ma qa'ada hu minan nari sai ya wato tare mazaunin shi a wuta akhrajahu ibnu abi shayba wa ahmad wa ghayruhu wa huwa mukharrajun fi sahiha ku duba ga inda albani ke adalci hadisi ya kawo hadisin ya rauni ne a wajensa amma kaga kawai sai ya sai to da ya riga ya fatsa ba wata illa yara ya kila zai wani hadisi da cire kamar da ya saba yi sai ya dauko wannan hadisi zai mai da shi a wurin to kaga babu babu amma barin sa dai mu sai kara ma maltafu na sama mataba ba cewa babu abin da zai cika sai littafin Allah ta'ala hadisi ne ya kawo amma daga ba sai bayyana musu cewa mai rauni ne shine sai fara hafiya cewa sai ya bayyana mun cewa mai rauni da sai ya bi almunawi ne wajen ya ya inganta isnadin ibn abi shayba yace isnadin ibn abi shayba isnadin tabbatacce sai dai albani ya koma isnadin ibn abi shayba sai ga hadisin dai shine dai mai isnadin sa ne wajen at-tirmidhi da ka riwaya riwaya ce mai rauni sai ya kawo sa da can hadisai wanda za su iya karaban wannan hadisi din shafa albani kenan yace ittaqul haditha anni ku kiyaye yawan bada hadisi yawan ba da labari a kaina illa ma alimti sai abin da kuka san gaskiyarsa wannan hadisi ne albani kita mai rauni ne sai za na ha'ar wace da'ifi idan maza na nan ya hana mun mu waito hadisi hadisi mai rauni abin ahara an yana ha'ar amal bi to kamar ya ina gaba to wato min ba da aula ya hana mu aiki da shi min ba da aula ya hana mu aiki da shi tunda ta riwaya kawai a ilmance ba hadisin da'ifi ya ce kan mai amfani da shi domin babu aula idan ya hana mu aiki da hadisi wanda ke wanda ke mai rauni sai mu tashi hara wa karkuntu wa ba'd القواعد الفقهية شوف الألباني littafin sa din yazo mukaddima fa yana dan wahalarwa sai an yi hakuri ta za mu tashi ayata 51 كل أمين القواعد الفقهية لا شيخ ابن عثيمين wannan kawai fiqhiyya shawarar da ran bamu a da ban sani ba akwai su tafai jiboji da dai in muka gama za mu biyan da karatu ya karatu su za ka kama wannan littafin shafi na usul fiqh mun gaba za mu sake daura sa a lokaci ɗaya mu karanta saboda mu yi istidrakin da abin da ya kamata mu faɗa mu faɗa ba ko kuma abin da kuma ya kubuce mu to amma alƙawarin fiqhiyya na ibn Uthaymeen ba lali ba ban san me za mu samu dama ana ganin mun shiga cikin littafi na gaba inda da dama shi farko farko ne shi shi ma kun ga wannan littafi na na aljuwai ne an shiga hada ba mai mai tashi ba amma shawaran da zan baku shine wannan ilimi na alƙawarin fiqhiyya yana da muhimmanci kwarai da gaske wasu daga cikin abubuwa wanda ake ta husuma da a kansu dan kwanakin nan za ga dai yana da alaƙa da alƙawarin fiqhiyya da za ku ga akwai taliki da naima abokina dan uwana wannan malam nuruddin kaduna abu safiya al'asari ya yi taliki a kan fatawa na cewa mace ta iya shiga majalisa ko ta shiga asali wanda ya raddi masu makanin umar shine malam bashir salafi ya yi raddi a kan wannan magana sai ya rubuta littafi alƙawul sawab في حكم دخول المرأة في مجلس النواب to abin ya tare da hatsariya sosai tsakanin ma'abuta ɗaliban ilimi wancan fatawar kaza kaza kaza kaza kaza amma dai da gazin nabar akan wani ra'ayin cewa a yi ko ka yi ku sani cewa dai a daina najeriya irin ta mutum yanzu babu yadda za a yi ka ce mace ta yi ta shiga harkar siyasa wace wani majalisa in ka in kai ta yi ta yi in ta ga majalisar ba za ta ba za ta ta yi gwamna ne daga baya ba ko ta shugaban kasa kuma a duk wannan an gina shi akan misali da mafasid misali din mafasid din wannan abin yana da yawa za a yi mitin za a yi wani woman leader za a yi waye za a yi ikhtilafi za a yi mukhalafa tsakanin maza da mata za a salamta to gasar da gidanta da sauransu abubuwa da yawa wanda gaskiya ba zai yi kace halal ne mace ta shiga a irin wannan yanayi ba ko da ma ka ce wannan magana ce ta wasu da wasu malamin fikihu suka faɗa suka ce tana iya yin wani abin da yake ba ba wata lulluwa ba to ni ba shi abin da ya dame ni ba shi ne abin da ya dame ni ba abin da ya dame ni bayan ya ta'aliki ni ma na zaku na yi ta'aliki wanda ma dai bayan dai ya zama jama'a suna ta cece ku ce akan ta'alikin ma ni ma da nayi har shi kansa wanda ne ta'aliki a kansa ya kira ni ma malamin ko awa biyu bai yi da sakin maganar ba malamin shi ya kira ni da sauran dan uwa da muka tattauna kai ma malam kabir haƙibi da na koyo ka biyo ni still so a cikin littattafan shi abin da na lura da shi ne wanda wannan kuma ya sa wasu sun ɗan ji a zuciyarsa da faɗin maganar amma sha'anin na ilimi abin da na fahimta shine waɗannan abubuwan da ake na sani akan mafasid da masalih galibi malaman ilimi muna da kokari wajen bangaren ibadat muna da kokari saboda ibadat ibadat ba su da wahala ko bayan wannan ibadat ba su da wahala ta fuskan cewa bayanai akan su ya da yawa sallah azumi zakka da sauransu da haji amma bangaren al'awda'u siyasiya al-ijtima'iyya al-iktisadiyya wajen ciniki wajen zamantakewa wajen siyasa waɗannan abubuwa na sun shi akansa ba su da yawa shari'a ta kawo mana wasu shika-shikai ne kawa'id wanda kuma ta gina sunan kawa'idin akan kiyaye baruriyat da hadiyat da kuma takmilat tahsiniyat ake kiran su waɗannan abubuwa da abin shafi siyasa idan mutum bai san kawai bakiya ba zai san su ba gaskiya kuma wato zai za a dinga samun kwanciyar a maganganun sa ina faɗa muku wannan magana saboda ku mu ƙara wato bude ido wajen fahimta waɗannan abubuwan da malami ke gaya mana akwai akwai lafalafin manya a gaba kamar su kawaido al'anam fi ya yake littafi al'izu bin abdulsalam fi islahi al'anam wani abu makamacin wannan ko kuma al-muwafaqa na imamu shafi'i ko kuma da su ibnu juzai sauransu za ku ga akwai irin duk wannan su ne ummahatul aka rubuta a cikin alqaid al-fiqhiyya to galibi wasu abubuwa da suke alaka da siyasa da zamantakewa da waye suna alakan kai a ruwa mafasid da masalih wasu abubuwan ba su kai a ta ta da hayaniya ba amma kuma an ta da hayaniya a kansu Allah ya kyauta saboda haka waɗannan wannan ƙa'idoji kar ku wasa da su ba wai kawai a banza ba da nake faɗan su ba ba da ke kullu aminin yadda in raddu kubil malam ya kun fi malahu hazzun hasal duk wani wanda yake amintacce ne ka ba shi wani abu yadda in radda sai ya ce maka kace ba zo ka bani abin da na baka yace ai na riga na baka abin ka na dawo maka da shi ka dawo da shi ka dawo da shi kubil to za a karba ai amintacce ne inda ba amintacce in ba da ba amintacce bane bisa ka ba shi amini ne a wurinka ma lam yakun fi ma lahu hazzun hasal sai malam sai sai dai abin da yake da wani rabo yake da wata maslaha shi ba misali aran da ka bashi yana nema ne ya aiki da shi yana daga cikin ma'un ne misali yana daga cikin wasu abubuwa da ake bashi na gida shebur ne da sauransu sai ya ce ba a bani aro kaga yana da maslaha zai amfani da shi da ya ce yana da shi zai iya zama maslaha bai gama da bane yake son sai ya gama tukuna yanzu sai yanzu yanzu kuma za a bi shi a ce a kai kana da maslaha kai amma abin da bai da wata maslaha ka ba shi ajiya ka ce ya dawo da shi ya ce shi ya riga ya baka to yanzu ba za ka ce sai ya dawo maka da shi ba ko kuma daga baya abin ya tozarta ba wani oyi mun ma wuce wanda nake jin mu wuce kama a baya ko misali ka ba shi abin ya tozarta daga baya ka san wani sai wani fitilalle ne sai ce ai shi sai an dashi alqaidul hawahida wal khamsun na 51 annal amira amintacce وهو الذي حصلت العين بعينه بإذن من الشاري shine wanda ya saba wani abu wanda yake ana iya tabawa yana da hakikani ya zama yana hannunsa da izinin shari'a take ta mallaka masa ka wali da timi kamar wanda yake wali ne na yatim maraya kaga wannan shari'a ce ta bashi ta bashi wannan shi ta amintar da shi akan maraya din awul malik ko kuma wanda yanda ya samu wannan abu ne ta fuskar shi wani mamallakin abu kal wakili kamar wanda yake wakil ma wani wakilci wal wasi kamar wanda aka bashi wasicin wani abu wannan zai wanda aka ce ya kula da gidan marayu ko wani abu idan da an radda idan ya ce shi ya riga ya bayar da na amanar da aka bashi ai annahu radda ai wato idan ya ce radda la'aina ila sahibi ya dawo da wannan abun da ya bayar din zuwa ga mai abin mai kayan fa innahu yuqbalu qawluhu fi rajja anan za a karbi maganar sa na cewa ya dawo da shi illa idza kana al-hadd nafsi sai dai idan ya zama ya da wata amfani wani amfani a abin da yayi inkari da ay li nafsi li nafsi man huwa bi yadihi sun wannan wannan za ta takaitawa asalin sharhi in kun je gudu wala ga ya wannan baya in ya in ya da illa idza kana al-hadd li nafsihi sai dai idan ya zama wato yana da wannan abin zai je ya jawo mishi wani amfani ne ga kansa in ya yi rintan abin kenan ai li nafsi man huwa biyadihi wato ga shi asalin wanda yake abin na hannunsa shi wanda aka ba a ran kenan fa inna la yaqbalu qawluhu fi raddi to nan ba za a ce za a karɓi maganar sa ba a ce ya dawo masa da wannan kayan a ta ce bayyana sai ya zo da shaida wani hada kare saboda haka mawaƙi ya ce fi ma lam yakul lahu fi hazzin hasal sai dai sai dai in a cikin abin da ba ba shi da wani amfani ai fi ma lil mudda'i fihi ai nasib fihi ai nasibun fa innahu la yaqbalu qawluhu fi raddi sai dai abin da ba shi da wani rabo na amfani wanda in ya ci rin tore da mai kamar shi ya dauko amfani ya aje maka shi kenan amma abin da yake da amfani to kuma wannan dole sai ya kawo shida sannan za a karba in bai kawo shida ba za a karba ba misali zalika misalin haka a wajen ista'ara min shakhsin haja mutum ne ya ari wata bukata wani abu da yake neman yi kamar cebir na gida ko ko ko ko ga wannan baro kaga kun da can ana aran baro da waya sai ku je gidan wani ku aran baro wani ai ban ban amfani da baro kuwa ni ba ban ganin baro ma yanzu ko ya riga tafi kara ya kuma baro mana wurin masu aiki to ai da can ni baro sai ka ga
Haka ce ba ba tara ce da kuma makara suna yawo.
Suna yawo. Iban yashi. Da duk wani abu da diga da madigiri da baro da waye za ga duk ana bayayya tsakanin bayayya tsakanin tsakanin gidaje. Makwata da makwata. Eh. Ya yi tsada wala. A'a. Allah ya kyauta ba.
Ko ko ga shi ba shi da inganci. Ma ka su sai ka je ka maka walda ka ga gyara.
Ba shi da inganci yanzu.
Ba da ran da ka gyara. An sa maka ma ka bar kaya.
Mu rigimar ma da muka da bara ai da yawa. In ka je in kuka je kuka sauke kayan da aka ce ku je ku kai. daga baya in za ku dawo in za ku dawo in za ku dawo zan kuɗa kuɗi muka ku wani in an tafi wuri kaza to kai ka sauka kai ka رجل استعار من شخص حاجة ثم ادعى المستعير أنه ردها إلى ال إلى ال إلى المعير هكذا في شيء فإنه لا يقبل قول شيء المستعير وين ده أراده سيد أوانتي ويا يا داو زوا المعير وين ده بعد أروده فإنه لا يقبل قوله بلا أكرمه مغانا سبا لأنه أخذ من لا شاري له to sai mu sai mu dawo nan inda mala ya faɗa ce li'annahu akhadahu li hadd nafsihi akhadahu li hadd li hadd nafsihi da ya karba li manfa'ati nafsihi saboda amfanin kansa ne da abin ka karba saboda amfanin kanka ta akwai alamun zaka iya rinto da ka ba za ka iya ba za ka yi ba za ka ce kai dungurgun ka dawo da shi ba sai in ka da dalili amma dai in ba dan wannan ba wani abin da mutum ya zo ya baka ko kuma a abin amana mutum ka na amintacce ka zo kace ka kai da mushi da shi to wannan ba za a zo a ce kai sai ka zo kawo da dalilai ba an gane ko man da wannan ku ku je ku duba sauran sharhi akwai sauran tafsila da ibn Uthaymeen yayi a wurin nan sun kai hudu ma ku je ku duba sharhin asalin sharhin sosai za ku ga wannan da adabu zifaf adabu zifaf na shafa albani shi mizan littafin shafa albani kenan shi duk inda yake shi don mutane su sabar bida a sunna amma duk da haka wasu suna iya zuwa sun ce shi maƙin annabi ne saboda abin ba shi da wahala lakin kamar zan tashi tare mu takhsis al-aghniya bi da'wa ko haramcin ka kira walima kawai ka ka zama dan gayu ka kira masu kudi yadda ake yi a ce da an baka fasu ne a ba baka fasu ba kaje kawai akwai bi abi ba su sauransu duk wannan haramun ne je shafa albani shi dai mutum kai je ga yan sodi kai ba gaishe ka ba ka je ka je ka je ma mutane ba ga ce kamar wataƙila shi ya ga abincin nashi ba yawa ya gaice wasu mutane kaga magana zuwa eh wallahi mun ji na ji kana gaya makoci na cewa ka ga kai gayya yau a gaice gaba sai dai ka je ka nemi izinin sa amma dai ka gaje ga ya soki amma a wato zama nan masu kuɗi kawai aka yi a ce a wannan fa na yan gayu ne wannan kuma ɗabi'a ce ta yan duniya kuma wala yajidu an yakhusa bi da'wa al-aghniya bi halatta wato ya kebanci da kiran walimarsa mawarata ba dole fakara'i kuma bayan fakirai da kauli sallallahu alaihi wasallam faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sharu ta'am ta'amul walima bi sharin abinci shine abincin walima ida ala hal aghniya sai a je a kira mawarata wa yamna'uha wa yamna'uha al masakin sai a hana wa mahum miskinai wanda suka bukata abincin wa man lam yujibu da'wa duk wanda bai amsa kiran walima da kira shi ba faqad asa Allah wa rasuluhu ya ya saba ma Allah da manzansa wannan wasu daga cikin malamai sun dauko daga wannan fadin sa ya saba ma Allah da manzansa a matsayin cewa amsa walima na wajibi ne kuma suna da dama kuma ba wai ya ji cewa lalle za a je wani event center ne a wani kada kade kada rayuwa ba wasu daga cikin malamai shi kwarba wannan shine zabin sa wasu daga cikin malamai kuma sun yi ma wannan hadisin tawili gaskiya ايش رواه مسلم والبيهقي من حديث ابي هريره مرفوعا وهو عند البخاري موقوفا عليه وهو في كما سنن من شجره جاي سي نمر نبي نجبا يعني wannan sati mai zuwa ɗan lahadi ku yi mana ku bincika mana ku ga menene maganar malamai akan wajabcin amsa kiran gayyatar walima da nan Allah ya ce wa kada a sallaha wa rasulahu insha Allah sai ku sai ku sai ku sai ku kuka zo ka mu shaka to sai in je natijar abin da kuka samu wujubu ijabati da'awa wajabcin sai an amsa kiran da walima wanda ya gaice ka ta wajibi sai ka karba wa yajibu ala man da man du'iya ilaiha wajibi ne ga wanda aka gaice shi an ya habura ha ya halartu ma wannan walima din wa fi hadithani a cikin akwai hadisai fara guda biyu zan kawo maka al-awwal na farko fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fukkul ali ku je ku wato kwanto kamamme wanda aka kama a wajen yaƙi musulmi ila hannun abokan gaba ko wanda aka je da zalunci aka je aka tashi a taji obis ko a prison ku je ku yanto shi wannan mazala ya umarni da shi wa ajibu da'i kuma ku amsa kiran mai kira in yace ku zo ku ka abinci na yi muku lalle ku amsa wa udul mad kuma ku yi dubiya ga mara lafiya ku je ku gaishe shi الثاني hadisi kuma na biyu idza du'iya ahadukum ila walima idan aka wato gaishe ɗayan ku zuwa ga walima falyati ya zace ma wannan gayyatan da aka masa bal ya ta ursan kana aw nahwu wato aw nahwu wato walima ne na angwanci ko wani walima angwanci waliman shayifa ta alkhitan ku sa wannan a cikin a cikin abin da a cikin asabin nan waliman shayi ai kamar da jimawa Muhammad kamar shi zai tuna sannan muke karanta fasulul fil adab mun yi magana kan wannan waliman shayi dole ne waliman shayi wannan ba ba mutane suka yi ɗora kansu kawai da amma yaro shayi ko wani abu sai an yi wani yiwa ba dole ba ne to dole sai in agace ne in na fahimtun jama'a sun je sun ƙiro walima wacce take ba ta da wani asali sosai ko ko walima kawai don wani abu mai farin ciki wani abu mai farin ciki da ya sa ka farin ciki kana iya gode wa ubangiji ta hanyar ka kira mutane su ci abinci ana iya yin wannan sai dai kuma ka aje aka ba shi zama addini haka dinin eh to ai wasu mutane suka kirkira shine Imam Ahmad ya da wata magana kan wannan sai ku sa shi guda biyu sai muka zo sai mu tattauna insha Allah idan duya alaikum ghayr walima falyatiha urtan kana aw ra'a wa man lam yujib ad-da'wa wanda bai amsa kiran ba faqad asa Allah wa rasuluhu ya sa ma Allah da manzansa wannan shine shi abinda shi a shakul albani ya yayi yayi magana to wasu dalilu ala wujud al-ijaba li amr al-isyan la yatraku illa ala tarki al-wajib saboda sako ba a cewa a mutum ya saba sai in ya bar wajibi kama qala al-hafiz wa al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi ma yayi taqriri a cikin littafin sa fathul bari a cewa talkhis al-habib da afwan talkhis al-habib wannan ya ta kusha cikin talkhis al-habib at-tamyiz to al-ijaba walau kana sa'iman sai mu tsaya anan al-ijaba walau kana sa'iman mutum ya karba ya karba ko da yana azumi ya karba ga yanda aka masa wayan ba zai an yi jiba na kana sa'imin ya kamata ya amsa kiran da aka masa na walima ko da yana azumi to kauli sallallahu alaihi wasallam farin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan du'a ya dafa ta'ami in aka yace dayan ku zuwa wurin abinci fa lajibi ya amsa in kana muftiran idan baya azumi fa la ta'amtu ya ci abinci wa in kana sa'iman fal yusalli to ya addu'a yana azumi yani addu'a ya dafa addu'a sai mu tashi sai mu tashi a alikaru min ajiyar da'i ba sai ya karya ba amma zai karfi a gaba zai kawo alikaru min ajiyar da'i zai karya ko bai karya ba amma ba sai ya karya ba na na sai da ma'uzuri wajensa ba zai nemi uzuri ba kuma jama'a idan suka mai da walima ta zama ta yara ha to ai kuke zai sauki tabbas mutane suka ba su da kai ba su da kai ko ko ma walima su yi mashi kaga wannan mutane ba su da kai kuma sai kai za ka tsaya ne kai kai ta aiki a jiya zauna idan aka zauna sai an bata maka awa daya an tattauna sannan a ci ga abinci kuma a ci ba zai yi ba ai ba zai yi ba alhisba za mu fara ku ba ku da shi to shi za ku same ta ya za ku samu wanda zaharadin ne ya suka min firinti din shi kuma masu suka biya ni ko a yi ban basu ba Allah ta kawo su alkhairi a to bari mu kanta ko mukaddima ne sai mu bai shi alhisba shi ne da abin da muke cewa hisba da da hausa shi ne wato wani aiki na addini na shari'a wanda mai mulki zai sa zai keɓe mata wani kamar minista ce kai kai ne ministan tsaro to a wannan ƙarƙashin ofis ɗin nasa za a dinga yawo ana duba gari ana ganin su wane ne suke yin aikin baɗala ana hana su su waye kuma suke buƙatar a musu umarni da kyakkyawa al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar sai ibn taymiya yayi rubutu ya faɗi wasu abubuwa gabanmu da za su taimaka wajen fahimtar wannan aiki da alhisba shi a wannan littafi ya dai faɗi wasu abubuwa ne gabanmu ba wai daga ba ya yi kwalile ikrilici ne ba shi ne yake faɗa alhisba fil islami hisba a musulunci alhisba daga wato saboda wannan yake aikin yana neman lada ne wajen ubangiji ya tasibu ajrahu inda Allah shine aka kira shi alhisba ووظيفة أو وظيفة الحكومة الإسلامية wasu sun kira wani tafin da sunan wato hukuma na musulunci ya suke aiki wajen su wanzar da kyakkyawan abu kuma su hanja da mummuna to shine ibnu tabiya yayi magana kan wannan to za mu karanta ko da muqaddima ne muqaddima suka ce qala qala shaykh imam babban malami al-imam jagora shaykh islami malami daga cikin malaman musulunci abu al-abbasi wani alkunyarsa ke nan ba shi da al-abbas amma alkunyarsa ne wannan ahmad sunansa ibn shaykh al-imam al-alim shihabuddin dan dan babban malami shihabuddin abdul halim shihabuddin wani lakuba ya da galibi turka suka zo da shi ce kaladin kaladin nuruddin shihabuddin da fayyuddin lakuba ne wanda suka kawo gaskiya ibn shaykh al-imam majduddin abul barakat abdussalam ibn taymiya shi abul barakat babban malami ne ba mai almuntaka babban malami ne shi kansa a cikin marhaban hanabila shi malami ne babansa malami kakansa malami yace alhamdulillah nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كما يدى مكسني واتو قدوة الحاجة ابن تيمية وقرم كما تاوى ابن تيمية كما يدى مكفدا شفا البانينا تيوى أتيما لم يبي سوى نما لم يدي رايا وأن سنة بإرسا أتيما لتفاسا غالبي إن يتاشي دي دعاو الاستفتاح سا ko addu'a bu littafi za a ga yana fara da wannan addu'a na wato khutbatul hada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce arsalahu bayna yaday as-sa'a Allah ta'ala ya aiko manzon Allah wato kusa da wato tashi alkiyama yana gaban tashi alkiyama wanda daga shi sai tashi alkiyama bashiran ne bishara ma wanda ya da'a nabira ko mai gargadi kuma ga wanda yayi aikin sabo cewa akwai wuta wa da'iyan ila Allah bi idnihi wanda kuma annabi mai kira ne zuwa ga Allah da izinin ubangiji din da aka shiga in zaka kira zaka kira mutane zuwa ga ubangiji sai kai da izinin sa kai da abin da ubangiji ya izini a kira shi ba mutum ya zo da abuna ba a jihunsa ba wasu rajan munira kuma wato shi maza Allah wato fitila ce mai haske fa hada bihi min balala ubangiji sai ya shiryar da ta hanyar aiko manzo Allah daga fata wa basara bihi min al'ama kuma manzo Allah ya bude idan mutane suka ga hasken shari'a daga wato makanta da can da suke da shi wa asara bihi min al-ghayy manzo Allah kuma Allah ta'ala ya shiryar ya fuskantar da mutane zuwa ga tabarki na daidai daga wato barin tabarki na fata wata fa qafata bihi a'yunan umya Allah ta'ala ya bude idanuwa wanda suke makafi ta hanyar manzo Allah wa azanan summa da kuma wato kunnuwa wanda suke sun kurumce daga jin gaskiya wa quluban gulfa da kuma zukata wanda suke sirrife da barin karban gaskiya Allah ta'ala sai ta hanyar aiko manzo Allah da wannan sako na ilimi da ya zo mana da shi sai ya bude zukatan mutane aiku ballagar risala ta inda manzo Allah ya wato isar da sakon da aka ce isar wa adal amana kuma isar da amana wa nasaha al'umma kuma yi ma al'umma nasiha wa jahada fillahi haqqa jihadi kuma yi jihadi ma wajen ɗauka kalman Allah ta'ala cancantan jihadi wa abada Allah kuma yi bauta ma Allah hatta atahu yaqin har sai da mutuwa ta doma shi min rabbi daga ubangijinsa salawatullahi wa salamuhu alayhi salawatullahi alayhi sallallahu alayhi Allah ta'ala ya mishi salati wa ala ali kuma yi ma mutanen gidan salati wa salama kuma ya amintar da shi tasliman amintarwa wa jazahu anna Allah ta'ala ya saka masa akan mu shirin da muka samu afdal ma ta nabiyyan min ummati mafificin abin da ya taba saka kama wani annabi ga al'ummarsa amma ba'du bayan haka fa hadi qayyadatan fil hijra sai mu tashi amma ba'du hisul muslim ko da za mu tashi a hisul muslim نعم ماشي حسن مسلم لا سعيد بن علي بن وهب القحطاني يتي وانا عقبة بن عامر حديث لما عقبة بن عامر قال يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة من فتو ما ظل سنة يا فتو يا فتو ونحن في الصفة لوقت منا تكين صفة فقال أصاب صفتنا فقال سيتي أيكم يحب أن يغدوه kulla yomin a cikin kuwane ne yake son ya yi sammako kullum ila buqahana zuwa ga buqahana aw ila aqiqi ko zuwa ga aqiq duk waje ne ya ta minhu bi aqataini sai ya zo ya samu rabauta ya zo da wato tabuwa guda biyu kaumawaini wanda suke da wato tozo mai nama sosai masu tozo kaga in kaga shanu ko kuma raƙumi da tozo alama ya cewa wani ya bushe sosai fi ghairi ism ba tare da wato zai zo da su ta saboda saboda wato
wani lokaci kamar shi a kan a kan gaddama
wane da zai zai zo da taguwa guda biyu masu tozo sai gairi isin a halin kasancewarsa bai yi zunubi ba wala tsabi a rahimi kuma a halin kasancewarsa bai wato yanke zumunta ba zai je ya zo da su ta hanyar da ubangiji ya halatta masa fa una ya rasulullahi nuhibbu zalika zai mace ya maza Allah muna son haka muna kwaɗayin haka qala sai ce afala yaghdu ahadukum to dayan ku shin ba zai je yayi wato sammako ba idan masu zuwa ga masallaci ya alama au ya kara ayataini ya sani ko ya karanta a wato ya darasi wajen karanta ayoyi guda biyu min kitabillahi daga cikin ayoyin ubangiji a ayoyin da Allah ta'ala saka a cikin littafin Allah ta'ala khair lahu wa nafi mishi alkhairi min nafataini akan wasu taguwa guda biyu wa salafin khair lahu ya kanta ayoyi guda uku ya masa alkhairi min salatin akan taguwa guda uku wa arba'un ya kanta ayoyi guda hudu khair lahu min arba'in wa min adadihi min al-ibli ya fi dukkan adadin ya kuma da zai samu wani yana nuna wato cewa hilakun zikiri inda mutum zai je zauna yana zikirin ubangiji ko je yana darasi shi ya gane ya gane kansa ko ya koya ma wasu to wannan ya fi akan duk wani abu da zai samu wannan ya fi duk wani abu da zai samu wannan zai shiga babin zikiri addu'a ko kuma zikiri na yabo ko zikiri na karantarwa mudarasa tsakanin al'umma ya darasunahu fima bainahum ما هو سيروي وانا حديثي قال وقال صلى الله عليه وسلم ما زال سمع من قعد مقعدا wanda ya zauna a wani mazauninsa lam yadhkur Allah fihi bi ambashi wa ubangiji ba kanat alayhi min Allah tira zai zama ina da wani wato kamar tsiya cewa a wajen ubangiji wa man qada'a mabdi'an duk wanda ya zauna ya kwanta a wani makwanci lam yadhkurillah fihi bi ambaci ubangiji ba kanat alayhi min Allah tira zai zama shi da wani tsiya cewa a wajen ubangiji ya zama yayi babba asara yayi asara yayi nadama nadama za ta same shi kware da gaske wannan shi yasa ake cewa ko mutum ko yaya ka zauna ko da zikiri ne ko yaya mai dan sauki a baki ko ka fata majalisi ne kai to da ya zama wajen babu asara tare da shi in ubangiji ya zo ya ce zai maka hisabi akan wannan sakaci da kai an halice ka dan kai bauta amma ga shi ka je ka zauna ka yi miki da a waje babu abin da ka zauna sai hiran kawai
wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jalasa qaumun mutane ba za su wani su mutane ba za su zauna ba majalisan a wani majalisi lam yadhkuru Allah fihi ba su ambaci ubangiji a wajen ba wa lam yusallu ala nabiyyi ko musim annabi su salati ba illa kana alaihim tira sai dai face sa da tsiya cewa wajen ubangiji suna da nadama da asara da za su fuskaci ubangijinsu da shi fa in sha'a idan ubangiji ya ga dama a'azzabahum zai sun cancanta ya azabtar da su akan sakacin su dan ba dan wani ya halice su ba wa in sha'a ghafar lahum kuma ya ga dama zai gafarta musu amma kun san cewa rahmar ubangiji ta ne da fushin sa wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu ya ce ma min qaumin babu wasu mutane ya qumuna min majlisin wato za su wanda za su tashi daga wani majalisin su da suka zauna suka hira la yadhkuruna Allah fihi basu ambaci sunan ubangiji a wajen ba illa qamu an mithli jifati himari face sun tashi irin tashi na wato jifa na na wannan na wato jakuna kamar wato mushi kamar kamar mushi na jakuna kaga idan ya zama kun zauna inda yake akwai warin mushi a wannan tashi yafi da sauri ai to za su tashi da nadama da takaicin me yasa suka zauna a wajen kwatankwacin yadda idan da sun zo suka zauna a wajen akwai mushi a wurin za su tashi saboda warin wannan jifatu himatin saboda wato garin wannan mushen jakuna da suka samu a wurin to irin wannan za su tashi za su yi nadama wajen ubangiji idan aka dawo musu da labarin nasu la yadhkuna lafiya illa kamun za su tashi an misli jifatu himatin kwatankwacin wanda suke tashi shi zumbar suna nadama kwatankwacin wanda suka tashi suka yi zumbar saboda suna jin warin mushen dabbobi mushen jakuna wa kana lahum hasara zasu suna da nadama wajen ubangiji suna da nadama cewa ina ma a ce sun faɗi wata magana a wajen wanda ubangiji zai zama ya sajjala musu shi a matsayin lada a wajensa wannan shine abin da malai ya kawo mana a wurin nan wannan ku duba ku ga ina ina magana majalisin yan siyasa a zauna kawai babu abin da za a yi sai da ciki da bawani a zagewa ne sai dai da yake ma da yanzu suna sun dan gane suna yin wasalin lahun ala da bil karim ko eh a to sun kyauta ai sun kyauta amma in ba haka ba sai a shiga tarar rumi da bala'i ko yaya an kyauta ya zama an yi salatu annabi an tashi an yi salatu annabi an yi an ce assalamu alaikum assalamu alaikum ai kaga addu'a ce ta ma ko yaya da zo da wani abin da zai zama zai zama akwai akwai zikiri amma a ce an tashi nan haka ba wani ba ce komi ba to mutum zai tashi ne a zambar cikin nadama kamar yadda inda lokacin da ya zauna mushi ne a wurin zai tashi ne kawai wato cikin nadama da cikin toshacinsa gaba ya to ta ce wani ku da lamtar shi alkaba idan al-zahabi me nau'u tsani wannan nau'u nau'i na biyu na shirka a riya ita ce riya bil a'mali da ta hanyar aiki mutum ya rika yin aiki saboda mutane su yabe shi to ladan sana wajen wannan wannan yaba da mutane suka masa wannan riya idan ya zama mutum ya zama aikinsa kenan baya riya karamar shirka ce idan riyan ce ta ɗabi'a in zama ɗabi'ansa aikinsa kenan kullum shi baya sallah baya azumi kullum shi sai dai dan ya nuna mutane to bari dai mu duka yi saboda ka a ce maka kafiri a ki baka aure a daina ciniki da kai a rinka tsangwame ka to wannan kafiri ne wannan kafiri ne wannan ɗabi'a ce ta munafikai ai yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabbina bayna dhalika la ilaha illa wala ilaha illa amma idan ya mutum ya zama a wasu aiki ne ɗaiɗaiku ake samu galibin al'amari yana yi saboda Allah amma sai a samu ɗaya biyu haka wata rana sai dan gyara aiki na saboda saboda saboda a yabe shi to wannan shine riyan da ake magana ayi karamar shirka an fahimta a kama ka ta'ala kamar Allah ta'ala yace faman kana yarju liqa rabbih duk wanda ke fatan gaba da ubangijinsa falyamal amalan salihan ya aiki aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbi ahada kar ya tara wajen bautan ubangijinsa da wani mutumi ai la yura'i bi amali ahadan wato kar ya nuna da aikinsa wani ya nuna ma wani aikinsa saboda ya bashi lada wannan shine abin da malamai suka fassara wannan aya a wurin haka mutum yayi to ubangiji bai karɓi wannan aikin ba idan mutum yayi wannan aikin ne wannan sallar saboda kawai ya nuna ma wani to wannan malamai suka ce ba zai karɓa aikin ba sai dai suna da sabani akan in ya zama asalin aikin yayi saboda Allah ne sai dai kyautata aikin ƙarin kyautatawa da yayi ita ce yayi kyautata saboda wannan mahalukin sallah din asali yayi saboda Allah ne ko ba wannan maluki zai sallarsa to amma ya kyauta ta karatu saboda ya gawa wani gwani a bayan sa an gane ko kuma ya gyara rukunin saboda ya gawa ga malamin sa ya zo ya mishi sabasa ce nabi haka ba da gyara rukunin yadda ake sallah din to wannan karin ayayi ne dan wancan ko yayi ne dan wancan ya yarda da shi ya bi shi ce ya da ya iya sallah to wannan karin wasu malamai suka ce wannan karin ne kadai ubangiji zai cire masa shi kuma sai ya bar shi wannan asalin wannan wannan ladan wasu kuma sun ce ma ita kanta wannan ibadar babu ita gane ya kawo magana ibn Uthaymeen akan wannan da huwa an ya'mal al-insan al-ibada li yarahu an-nas fa yamdahuhu 'alayha wa laysa lahu niyatun an yatafi niyatun an yatafi ajal al-akhirah ba shi niyyar ya amfana da abun al-akhirah ya faɗa magana mai yawa kan wannan babi gaba wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa shirka na hane ku wa shirkal asghar da kuma shirka na hane ku da shirka karama qalu ya rasulullahi wa shirkul asghar me shirka karama qala yace ar-riya'u tace riya' يقول الله تعالى يوم يجازي العباد باعمالهم Allah ta'ala zai ce ma wanda suke masa shirya a aiki lokacin da yake sa kama bayi da aikin su izhabu ila alladhina kuntum tura'unahum ku tafi wajen wajen waɗanda wato kuke kuke nuna musu aikin naku su fi duniya a duniya fanzuru ku je ku bincika ku gani hal tajiduna indahum jaza'an za ku samu lada a wajen su za ku samu lada a wannan hadisi ne Imam Ahmad Imam Al-Baihaqi suka fitar da shi hadisin mahmud ibn labid mahmud ibn labid a ban sani ba wannan hadisin ko in ce na manta kamar a cikin kitabu ta mai tattauna kan wannan hadisin mahmud ibn labid ya da cikin sigarar sahaba ya da cikin sigarar sahaba amma lokacin da ya rasu ma ya an tasa ya wuce shekara bakwai za ko goma haka ko abin da ya kama da wannan tamam malamai suna cewa bai saurari hadisin bai hankalci manzan Allah bai huda da manzan Allah ba da haka hadisi yana daga cikin marasil a wajen musamman malamai shi dai yana da rukuya da gani gani ne ya taba yi ma maza Allah amma bai taba bai hudace shi ba hulɗan da zai hankalci ilimin sa kan an fahimta inda ya taba yin wannan hulɗan ta shikenan sai zai zama marasil sahaba ne za a karba amma tunda bai taba hulɗan da maza Allah yana zai hankalci wannan ba ana idadu fi tabi'in a wajen hadisi ana kin da gashi a cikin tabi'ai a wajen hadisi sai dai galibi kuma marasil da marasil ne masu girma kuma galibi za ka samu yana da wasu shawahi da suke masa shaida wanda wannan kuma shi ma kasa wannan wannan mursalin nasa yana da shaida an gane eh amma kaga amma kaga ya girmi ya girmi a wannan wannan wanda yake cewa tunamin arabi ibn wannan wanda yake a cikin hadisin da ke zo a cikin sahih yake cewa na na hankalci na haddace wani gunsa da manzo Allah ya yi na ruwa ya fesa mu akwai banda Mahmud ibn Rabi' shi wannan Mahmud ibn Labid shi kuma can Mahmud ibn Rabi' Mahmud ibn Rabi' shi kuma duk hadisin da ya ruwaito shi kuma ana amfani da shi saboda ya hankalci manzo Allah da shi Al-Nu'man ibn Bashir wannan wanda ya ya ruwaito hadisin alhalal bayyinu wal haramu bayyinu su yara ne kanana su ma ta amma sun hakace manzon Allah kamar Husaini Husaini shi ma ya hakace manzon Allah so marasil dinsa malamai suna karba amma Muhammad bin Nabil kaga shi ya ma dan gima wasu daga cikin su Allah me yace
yana yin ruwaya daga rafi ibn hadid okay Muhammad shi Muhammad bin Nabil din ya ro wani hadisi a wajen shi ya rojo eh to in an san wasu shi kenan dama galibi yana yin ruwaya ne daga daga sahabbai shi amma wani lokaci kuma yana irsali yace maza da ya faɗa idan sun faɗi wasu sun cewa daga daga sahabi ne shikenan wannan babu wani matsala wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu man amila amalan ashraka fihi man ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah ta'ala yana cewa duk wanda ya wani aiki wanda ya tara tare da ni a cikin wannan aikin da wani na to fa huwa allazi ashraka wannan aikin yana ga wanda ya tara ne da shi din ne wa ana min ubari ni na bar masa aikin ba zan karba ba zan karba ba wannan hadisi ne ingantacce a cikin al-bukhari da muslim hadisin hadisin a cikin sahih muslim afwan sai muslim da muslim imam ahmad hadisin abu hurairah sai mu tashi hadisin na gaba sai yawa sai menene ne to تعليم المتعلم لا الزرنوجي فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه yanzu zai maka magana akan yanayin farawan karatunka a sabuk shi ne ka shiga fajen fama wajen neman ilimi da kuma yanayin kadarinsa da yanayin da zaka jeranta ka neman karatunka ce kana ustazu na shekul islami burhanuddin rahimahullahu ta'ala malamin mu burhanuddin a yuqifu bada'at as-sabq yana cewa in zaka fara wajen fama na ka neman ilimi ka fara shi ala yawmil arbi'a yana cewa a fara yana tsaye da dalibai su fara shi ranar laraba wanda haka ya shahara kuma ba mu san so nawa muka yi wannan aiki da wannan ba duk lokacin akwai jahilci musan ba shi da asali ba ba shi da asali wa kana yarwi fi zalika hadithan ya kamce yana ruwaito mana wani hadisi akan haka wa yastadillu bihi yana hujja da shi wa yaqul yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu ya ce ma min shay'in babu wani abu budi'a fi yawmil arbi'a aka fara shi ranar laraba illa wa katama sai an cika shi sai ya cika sai ya cika sai ya zama ya cika ya kammala mu ni dai ba san sono ne ake hadisin nan ba Allah ya fi mu wani hadisi mai yi aiki da shi mu saboda a mata aludu aka aka tarbiyyace mu ko mi za ka fara makata aludu da laraba kake fara ba na fara zuwa katin da waye da sauransu ko mi za ka saboda gani ake in ba da laraba kai ba ai ba za ka abin da ka ga albarka ba za ka yi labari ba eh kwarai laraba ranar samu kwarai kuwa to amma wannan hadisi hadisin babu shi hadisi ne wanda yake wanda yake ba shi da asali hadisi ne ba shi da asali akwai kuma hadisi hadisi ma da ya zo shi kuma akasin hadisi na zamanin kuma jami'ar ne yana cikin al'ausar na imamu tsabarani cewa ranar laraba kuma rana ne na shu'ubar rana kusan hadisin shi kuma ko shi ma dai hadisi ne wanda yake akwai akwai rauni shi ma hadisi ne wanda yake mawdu'i shi ba a cikin isnadis akwai na zamanin ibrahim ibn ibn ko abi hayya ne wani wani matrukul hadith wani wa'azi ne wanda ke hadisin sai ba shi da amfani don haka cewa laraba shu'umar rana ce ba tabbas ba karya ne cewa kuma ranar samu cewa na duk babu kowace rana kana da baka fara babu wani abu ba wani abu zai tabbata ana wa haka za ka da fa'alu abu hanifa rahimahullahu ta'ala to shi ba hanafi ne to kuma an ce kuma haka abu hanifa yake yi wa kana yarwi hadha alhadith an usadhihi shaykh al-imam al-ajal qiyam ad-din ahmad ibn abd al-rashid rahimahullahu ta'ala yana rawaito wannan hadisin daga malamin sa shi wannan ahmad ibn abd al-rashid rahimahullahu ta'ala kana yuqimu kullu amalin min a'mal al-khair ala yawm al-arbi'a ya kasance yana tsaye da dukkan wani aiki da ake alkhairi yanzu a fara shi a fara shi Allah ba wa hadha li anna yawm al-arbi'a yawm khuliqa fihi an-nur saboda shine ranar da aka halici haske wa shi wani ranar laraba din wa huwa yawm nahsin rana ne wanda yake fi haqqi al-kufari rana ce shu'umar rana a wajen kafirai bai kuna barakal mu'mini sai zama wa rana albarka wato ga mu'mine baki daya mai ta'alimi kusan shi harafkananne ne ba sai ku ya uyi da shi wannan duk ba wani abu ya tabbata a wannan babi babu abu da ya tabbata kuma masa kayansa kawai Allah ya ji kansa da a kai wani duk duk an shi ya fanni duk ɗaya ne duk waɗanda shafin mutane ne ka san dama mu hamsawa ko ba addini dama can mu akwai akwai mu fara canfi da canfi da da bori ɗabi'a hausawa ne so so so da kaga yanzu an daina addini ne to kuma ba sa imani da Allah sai suna da ɗan gambashi garwaye garwaye kuma shi yana ga har yanzu za ka ga ba ma yadda ko ba ma yadda yanzu kawai iska da zo ce sama ce kasa ce ga baya ce hagu wajen ba haushi shi ba yadda ya ce haka nan kai akwai dalili kawai
madariri kuma kimiyya ba eh shafi na nawa ne 62 ta kitabun tadrij al-muta'allimin min usul ulama ar-rabbaniyin la shaykh al-imam Muhammad al-Thani Umar 62 wace fal ulama ar-rabbaniyun ko fal ulama ar-rabbaniyun malamai na Allah hum da'imuna yabduna hajatahum ila mazid min al-ilm koyaushe zaka ga suna nuna kwadayin su wajen su nemo su nemi ƙarin ilimi wala yaktaruna bima utu minhu ba sa ba to ruduwa da abinda aka ba su da ilimi da ko da duk yawan sa wala yad'una al-ihata bihi kuma ba sa da awan cewa su sun gama giyoye komai bal sara qawlu la adri shi'arahu bal fadin ma cewa ba su sani ba ya zama taken malamai adam malamai kenan wannan in kana jira taka lafiya da malami to shine ce la azri ban sani ba iz bihi addaba Allahu nabiyahu hina qala lahu dan da wannan cewa ban sanin ba shine ubangiji yayi ladab ya ladabtar da annabinsa a lokacin da ya ce masa qul ka ce ma kuntu bid'an min ar-rusul ba ni da farau a cikin manzanni ba wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ban san abin da za a yi muku ma a yi mun ko za a yi muku ba ban san gaibi ba kaga matsalar me din me aka ce ce yace ban sani ba to ashe kaga cewa ban sani ba sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad sahha an al-imam Malik ya tabbata daga Imam Malik an Muhammad ibn Ajlan daga malamin sa Muhammad ibn Ajlan annahu qala cewa ya ce wa qad sahha an al-imam Malik an Muhammad ibn Ajlan cewa ya ce idza aqta al-alim la adri idan wato malami ya kuskure ma fadin sa cewa ban sani ba usibat muqatiluhu to an sa an wato cike shi a mahalakansa wato an cike an cike shi a inda yake in in kaman zuciya ko kai misali in aka cike shi a nan za zai tashi to mutakar ya ce ko ya ce shi ba zai ce bai sani ba to kamar ya halaka ne kawai ba zai tashi ba wa alam ce malai ce ka sani anna qawlan wannan muqatiluhu muqatiluhu shi jami'a maqtal maqtalu maqtal makisansa to an same shi a makisansa wa'alam anna qaulal mas'uli ka sani fadin me wanda aka tambaya la adri cewa ban sani ba la yad'u min qadarihi wannan baya sare da matabansa kama yadhunnu ba'd al-jahala kama yanda jahilai ke tsammani bal yarfa'u wa la yadhka mishi ilmance ne ba li'annahu dalilu ala izami mahalli saboda yana nuni zuwa ga girman matsayinsa wa quwwati dini da kuma karfin addininsa wa taqwa rabbi da kuma kiyayen ubangijinsa da yake da shi wa taharati qalbi da kuma tsarkin zuciyarsa wa kamali ma'rifati da kuma kamalan saninsa wa husn tathabbuti da kuma wato kyawun kirdaransa da yake madidi wato sai ya je ya duba kenan ba zuwa yake na baku ba da zarar an tambaye ka kace kai ka sani to wannan yana nuna wato rashin kirdaranka wa qad ruwina ma'ana zalika an jama'atin min as-salaf an ruwaito mana haka daga daga daga wato wasu adri da yawa daga cikin magabata wa inna ma ya'nif min qawli la adri kadai wanda yake kin fadin la'adari yake jin kyakkyamun ya ce la'adari zai yi za a samu haka ne man zafi ziyaratu wanda addinin sai zama ya yi rauni wanda ba shi da addini wa qalat ma'rifatu kuma ilimin sa ilimin ne kadan yake da shi ma ba shi da ilimin da yawa la'annahu yakhafu min suqutihi min a'yun al-hadirina saboda abin da sai bai san ce la'adari yana gudun kar darajar saraya daga idanuwan wanda suke halarci suke sauraron karatunsa wa hadhihi jahatun wa riqatu dini wannan kuma jahilci ne da kuma karancin addini ne wannan rashin addini ne wannan addininsa bai kaudi ba wa rubbama yashhiru khadahu bainan nasi kuma ai mai yiwa yace ya sanin kuma ya faɗi abin da ke kuskure kuskuren kuma ya shahara ga wurin mutane fa yaqa'u fi ma farra minhu sai ya zama abin da ya guje ma na a gano jahilcin sa sai jahilcin nasa ya bayyana sai kuma wato mataba nasa kuma ya saraya da yawa wannan za ku ga ana gani a yanzu fa mutum yana faɗan magana shi kanshi ya san jahilci ke faɗa amma ya dinka kifi da ido kamar munafiki da munafinci ne wannan da rashin addini ka san abin da kake faɗa ba daidai ne ba kuma ka ta faɗa kuma ya dage akan haka kuma an mushi yara kuma ya ta faɗa kuma ba daidai ba ne wannan wannan wannan muna muna yi makan wato ingizani mai kanta ruwa wa yata sufi indahu mimma taraza anhu abinda yayi yayi makansa wato a shamaki bai sanya a ce yana da shi na jahilci sai kuma ya zama ya sabbata da shi a wajensu ya tasbi indahum bi mahtarza anhu ay mahtarza anhu min al-jahli wa waye wa suqut da sauransu abin na cewa ya saraya matabas da ta saraya kaza kaza kaza kaza duk wannan in ya bayyana cewa shi jahili ne a wannan fatawar da ya bayar sai zama ba shi da sauran mutunci a wajensu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da wato abin da muke bayarwa na ilimi muke ce bai sani ba wannan mataba ne a wajensa akwai wanda ya tattaki wurin imam malik daga waje mai nisa ya zo wajensa wanda an aizini watakila sai ka hau jirgi an ce masa babu malami irin imam malik ya mashi tambaya ya mashi tambaya mashi tambaya ya ce bai sani ba ya ce oh ba kai aka ce kai kabu kai kai malik bane amma a tambaye ka ce kai duk baka san wannan abubuwan ba kamar yana karanta darajar darajar tasa sai ka ce eh ka je ka gaya ma mutanen garin ku cewa ka tambaye malik malik ya ce bai sani ba to kaga inda yake sai imam malik za ta tambaye su ce mu sani ba shekhu ibn taymiya ibn al-qayyim ya sha masa tambayoyi kan wasu abubuwa manya sai giri da kai ce wannan masala ce babba sai ya shuku ibn taymiya yayi wannan maganar akan masala ta fana'un nar ibn al-qayyim ya sha tambayan sa yake bada fatawa sai daga baya lokacin da ibn al-qayyim ya samu tafsirin abd ibn humayd yayi wasu alamomi a wurin haka ya samu wasu ruwayoyi sai ya aika masa ibn qayyim malami babban malami wanda shi ma bai kasa da duk wani duk wani mutane mutsalaki ba yace ka je ka ce masa da Allah dalibin ka yana bukatan wato kai mishi bayani waɗannan abubuwan da ne maka da ne alaba a wurin ya ya mishi iskali bai gane ba shi malami shi ma zai iya dubawa kai duba karanta inda wani ne zai ce a ni ma bari in karanta ayi bincike yace a ibn tabiya masa bayani ibn tabiya kuma sai da tsaya karanta tun da can yana cewa bai sani ba sai ya tsaya ya dan girgiza kai ba kuma bai sani bane dingulago ya ya samu wasu abubuwa ne da aka samu kamar takaful adilla a wajensa ibn tabiya sai ya rubuta wannan risalar sa mashhuriyar nan wanda ake tantama da sabani akan ta ba tantama ba sabani dai akan fana'u al-raddu ala badan al-qawl bi fana'il jannati wan nar haka ne kusan aka dabba ta a matsayin risala mana kalma makamancin wannan misala ce wata take na sha karanta ta wani lokaci na zauna kawai ma bana komi sosai in karce ta abin da ba ta da yawa haka zafi ne mai can gaske to kaga dai ya saba baka cewa bai sani ba duk girman duk irin su imtamiyan za su ce bai sani ba imamu ahmad an sha tambayarsa ko akan rijal ko akan hukunci hukunci ga duk imamu abu ko ya shi sai dai sai dai kuma galibi akwai akwai ladabi da malamai ke da shi imam malik ne ce bai sani ba ko kuma aka ga alama an tambaye shi a ɗan shiru a cikin majalisin ba mu cewa ba mu kara dawo shi da magana an san cewa zai yi tunani da kai ko zai bincike ko zai rajin majalisin imam malik ko sutu ba a yi ba daga murya nan ba a yi shi majalisin sa majalisin ilimi da baka ba ba ba ba tara hayaniya in ka tada hayaniya akwai wasu wanda za su tashi ka su tashi ka ba su wuri su wasa hayaniya a wurin su wajen waje ne da ilimi saboda ya dauka tarbiyya ne daga wajen su nafi'u daga wajen su ibnu hurmus nafi'u kusa ya tsanani shi ya tsanani shi shi daliban na zama sai sun yi daga sai suke iya samun ilimin sa Allah ta'ala tabbatar da mu abinda muka da Allah ba mu dada abinda muka sura ta ya ce mana sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين